الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata bakwai ga watan sha'aban shekara ta dubu ɗaya da dubu da arba'in da hudu bayan jira annabi alaihi salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari da sittin da biyar za mu tashi darasi na ɗari da sittin da shida hadisi na dubu ɗaya da saba'in da bakwai a wannan littafi na allulu wal marjan fi mattafaq alayhi shaytan inda zamu tashi babu idamil mamluk mimma ya'kul wa ilbasuhu mimma yalbas wa la yukallifuhu ma la yamliku ko ma yukallifuhu malaiki babi na takwas a ciki babi ne da yake magana akan idamul mamluk siyar da wanda aka mallaka shi ne bawa ko ɗan aiki wanda yake ƙarƙashinka min ma ya akuli daga irin abin da kake ci abincin gidanka shi za ka bawa ɗan aikinka ko bawan da yake ƙarƙashinka wa ilbasuhu min ma yalbas da tufatar da shi da irin abin da kake yi tufafi ne to wala yukallifuhu ma yabligu kada mutum ya tsora mar ya tsora mar abin da zai rinjaye shi ya fi karfinsa in za ka ba shi aiki to ka ba shi aikin da kai ma in kai ne haka za ka yi ba za ka tsora mar wanda zai fi karfinsa ba duk da cewa ka ɗauko shi wani zai ce a ɗauko shi idan wannan aikin da to ana nufin ka ba shi aikin da ba zai cutar da shi shi ne a magana ta aiki hadisi na dubu ɗaya da saba'in da bakwai ana bizar an karbo daga abi zar da gifari radiyallahu ta'ala an anil ma'ruf qala ma'ruf din nan jibon zo kansa ba shine suwaid bin al-asadi ko suwaid al-asadi shi al-ma'ruf bin suwaid al-asadi shine abu umayya al-kufi imam ahmad yana cewa na haɗu da shi lokacin yana shekara ɗari da ashirin ban ji ba المعروف هذا ديدي بني kujara abin da yake daidai shine wa yawa suwaid bin ma'ruf an gane ku al ma'ruf bin suwaid al asadi shine sunan sa na gaskiya gashi ma ina fadar tarjama sa kadan imam ahmad yana cewa ma'ruf dara a karshe yana cewa na game da jiran shekara yana da shekara ɗari da ashirin a duniya ya ce amma abin da zai mamaki abin da zai baka mamaki shi ne gashin kansa da jemun da duk baki ne gaba ɗaya zai barbara ba eh kaga ɗaya daga cikin abin da yake sa in da furfura ba fa laifi ba ce furfura misali amma tana ba da wani sako ne message ne in dai ba kun san dalilan da yake sai furfura wajen dalilai goma sha biyu dalilai sha biyu wannan suke sa furfura da su amma babban dalili a ciki shine wanda za ta zama ma wani cewa mata ce tana gaya ma cewa ka tattara kayan ka an kusa eh cewa lokacin tafiya yayi ka riga ka karbi ka samu visa da ticket ai akwai kwanaki da aka samu a ciki to sai a ga wa sauran kwana kaza a tafi shine amfanin furfura na to shi ne yake cewa waye kale yake laqitu abazarri bi rabata na haɗu da abu zarar jifari a can gurin da ake kira rabaza wanda mun faɗi cewa wannan rabaza ɗin nan wani guri ne wanda yake a ƙauye tsakaninsa da madina tafiyar kwana uku a kan abin hawa ba a kafa ba akan abun hawa can kauye ne can kasa kamar mil hamsin suke cewa mil hamsin tsakanin da madina ta ɓangaren makka ma an gane ku ta wajen wannan miƙatin da ake cewa za su irke to ta wannan sashen a wannan ɓangaren shi ne raba ba wa alayhi hullatin yace a lokacin na same shi yana da hulla shine asin da asin shine ba hauke yake hula kaga yana nufin gaji ya ce hula asali hulla ne daga nan suka samu hula saboda ka ta riga da wando da hula iri ɗaya sai suke hula kai tsaye amma hulla balarabe yana nufin asin da asin tumat a complete ko tuma ta ai kaga wani abu ne zai zai kama hula da yi a samu kalar da take dai ma ce amma complete ko komai inda to shine hula a cikin da asin eh suna cewa al-hulla thawbani min jinsin wahid ibabi ne guda biyu wanda yake daga jinsi daya riga da wando ne daya ba taskurege ba taskurege shine riga da ruwan wando da ba ba shi ba eh yake ne Allah to sai ce wa ala gulami Allah sai ga shi ma yaron nasa yaron gidan ya zo ya ga mai gida da da mai da cikakkiyar kaya sai kuma ya ga yaron gidan wanda ba haka aka saba ba shi ma da riga da wanda Allah ne iri daya fa sa'altu wa an zalik shi ma'arun da ya tambaye shi yace dai zai masa tambaya fa kada yace inni sabaitu rajulan to bari in gaya ma tambaya da ya mace wa yaya na ganka kuma kai da yaran ka ba ma za a bambance ba kai wannan abin nan sai ka wato kun sa kaya iri daya sai yace wata rana na ɓaci wani bawan Allah a wata ruwaya an gaya ma waye Bilal ne sabani ya hada shi da abu bayan jibari ya wuce kansa sabon su na ɓace da ba su ke ciwo zagi to amma a gurin balarabe shi ne in yake zagi a sabu shi ne a faɗa abu wani wanda ba haka yake ba a kansa shi ne zagi mun yi wannan magana wani lokaci ya ce fa ayyartuhu bi ummi wani sai na muzanta shi ta bangaren ta janibin mahaifiyarta shi ne fa ayyartuhu bi ummi wasu ce mata ce mata ya dan bakar mace aka yi ce mata dan bakar mace kaga wannan ai zagi ne ba wa kusurci mota aka yi ba amma dai shine ta ayyukan ka aibanta mutum innaka mar'un fi ka jahiliya wani mutum ai annabi alayhi salatu wassalam yana jin wannan jinsi na kamru'un fi ka jahiliya kai mutum ne da har yanzu akwai ɗabi'u na jahiliya tare da dama abin da ake kira jahiliyanci shine mutum ya zanto yana ɗabi'u irin nan yahudanci shine ko kai ba da yahude ba ne ɗabi'un yahuda ne zanto yanzu kana da ilimi ba ka aiki da shi kai ba da yahude ka shiga layin yahudawa ko ya tsallake oke faƙala lin nabi faƙala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya abazar sai annabi ya ce da ni ya kai abuzar a ayyarka hu bi ummihi yanzu ka muzan dai janibin mahaifiyarsa innaka mar'un fika jahiliya to ga amsar lalle kai mutum ne da akwai ragowar ragowar jahiliya tare da kai yanzu domin dama daga nan gurin aka kai waka mutumin da aiko abu zar kun manta mun faɗi asali dan mutan jifa ne ba ya turo kanin saunai ya zo duba man ciwo musulunta ba ya zo duba man daga gaba ɗaya garin bautan kuma kaki ana kanta ana lido ana caca ana tawafi tsirara ya taho da kansa daga baya ya kwanaki wasu ce sai ya kwana arba'in ba yana shan zamzam kawai zamzam zalla yake sha sai na ajiye zuwa ganci ya gaba da shi mun ba da misalinsa daga bayan musulunci ya zo ce kuma a ba shi dawa ya zo ya bayyana musulunci annabi ya ce ka bari mai karfi ya ce a shi yanzu yake so ya gwada imanin da annabi ce ce ka amma da ya fito ya ya daka wa qurayshawa tsawa yace ku shaida ni na ce da babu wanda ya tantance a bauta wa sai Allah kuma dan Muhammad ban gaske suka rika dukan sa mai takalmi mai hannu suka tumar da shi jina jina Abbas ibn Abdul Muttalib shi ya zo ya kwace shi mahallin jahil bayan ya gama da wannan ya farfado ya ce ɗaya ke da saura ɗaya ya kuma dawowa aka yi wanda biyu da ya tashi ya koma garin su da ya ta da'awa duk mutanen gifa a hannun da suka musulunta saboda Allah ya dawo da awarsa albarka to kaga asali daga jahiliya ne dan abbas cewa ya kun manta kasuwancin mu ta tsakiyar kasuwancin ku ta tsakiyar garin da yake bi wallahi in kuka kashe ki za ki kare kayan ku tsaukan ka to shi ne suka jami to shi ne annaba ne salatu wasalam ya ce ikhwanukum khawalukum ai ikhwanukum ma annaba ne salatu wasalam ya ce wato yan uwanku al-ukhuwa bil insaniyya kenan wa islam yan uwan daga da take da mutun daga da ta musulmi yace yan uwanku khawalukum khawalukum wasu malaman suka ce abinda ake nufi ayi abidukum ko kuma wato khuddamukum ko khadimukum wasu kuma wanda suka ce a hum adiyatullahi min an-ni'am wal abid wal iba bo wato kawalukum shine kyauta ce daga Allah madaukakin sarki da Allah yake bayarwa ya ba mutum bawa namiji ko baiwa ba duk dai ma na ɗaya ne cewa kyauta ce da Allah yake bayarwa ta bawa amma asali su ma ya uwanku ne kawai yanzu sun fada karkashin bauta ne to shi ne kawai rubu ja'alahum Allah tahta aydikum shikenan sai Allah ya sanya ta a karkashin ku ba dan bautar ba da yadda kuke haka ciki amma yanzu sun zama bayi sai Allah ya sa su karkashin ku fa man kana aquhu tahta yadihi kun ji duk wanda dan uwansa yake karkashin sa asali dan uwanka ne amma yanzu ka fi ki daraja to duk wanda Allah ya sa ya faɗo karkashin ka shine abin da ake so kowa ya dauka da shi cewa duk bai wanda Allah ya ma sai kaga cewa yanzu a kasuwa yaran ka goma kullum bayan wato nimar da Allah ya ba ka rika tuna cewa da Allah ya ga dama fa kai ne yaron su ne iyayen gidan an ba da misalin mutumin da yake zuwa kofar gidan yake zama ya yi shusha amma da aka tashi sai da gidan da Allah ya ga dama za a ce da gidan shi yake shi wannan shi ke Allah ya daga shi shi mai gidan ya kare shi kuma yanzu ya daga wallahi shi zai gidan to haka Allah ya ce a wurin eh haka Allah ya ce to shi ne yake cewa fa man kana aku da ta yi fa yu'amuhu mimma ya'kul duk wanda dan uwan zai ke karkashin sa to ya ciyar da shi dangane da abin da zai ci shi ba abin da yake ci ya ba shi wal yalbasu mimma yalbas sannan ya tubatar da shi irin abin da yake tubatarwa wala tukallifuhum ma la yaglibuhum ko ma yaglibuhum kai kada ku dora musu abin da yafi karfin abin da zai rinjaye su yafi karfin fa in kallaftumu in kuka dora musu kuwa ba ainihin ko to ku taimaka musu wani za ga ga kayan ya zo da shi wani ba zai iya kamawa ba ba a dora sai barki da shi kawai ya gaba ba kuma kowa wanda zai daga wai saboda ai takamar da dauko shi yayi aiki to annabi yace idan sun ba su aiki ku je waje za kai Abdullahi dan Umar in ka je cikin cikin wato ka ganshi a cikin bayinsa ba za ka kasa bambanta waye ubangida haka yi wani Umar yake waye ubangidan a cikin su yadda yake sakin jiki da su ai wasa da dariya kuma gaji akai akai yake dan ka tashi ka fara sallah yaga ka iya sallah sai ce dama ka iya sallah to ji kamar yanda wani ya zo ce masa wayannan mutanen bai yaudara ta ciki irin yan tsegumin nan masu kawo tsegumi ya wallahi yaudara ta ciki tashi suke sai sun mutum yana son yanki kawai ya kan kana nan ya miƙe sallah mai kyau sai sai mun gode Allah ne za a yaudare mu da addini ake yi mun gode Allah to a yaudare mu da wannan shi mun gode wa Allah aka yi bada umar shi sa zaka ji an baka labarin ya kai ta bai yawa ya yi umara da yawa ya yi aikin hajji da yawa ya yanka bayi da yawa wannan dalilin ne da ya ga ka iya abun addini zai sallame da ma ka iya karatu qur'ani to bi ka sallame ka shi za ka ce wanda yake san yanci kawai zai je tare da tilawa wanda wanda yake ran haka yanci sai je sallah da kyau ya zo gani kaga fa hijratu ila ma hajara ilayhi eh shi zai bi kawai yanci an kuma yanci a sai ce ne a to kaga ya hadisi ya fita cewa in kun dora masa aiki mahallin jahil da babu shine da ba an gaya ba wanda suke tuba suke sa na tubabi da abinci da aiki idan za ka dora mar aiki to ka dora mar wanda zai iya kuma kaga wannan ai shi ne dalilin da zaka ga shi za ba ka ce hatta na ka zo magana yanci a addini ayoyin da suke ta magana ba ka ne lil mu'min an yaqtula mu'minan illa khata san inda ake magana yanci cewa fa tariru wa qabatin mu'mina ko da yaushe yanci ma aka zo za ka ana magana akan wato bawa namiji ko mace mu'mina yake yantawa wanda yake musulmi ya yi imani da Allah to shi za a yanta da za mu koya ƙarƙashin wannan za mu koyi cewa yadda annabi yake da sauƙi da yake da yadda yake da siha kuma wajen sauƙaƙawa cewa rika sauƙaƙawa duk yadda aka samu kai sannan yadda sahabbai suke da kwaɗayi wajen ƙoƙarin da ranar sun gane kuskuren su ƙoƙarin sauri wajen gyarawa kaga an gaya abu da kuskuren sa nan da nan ya karɓa ya gyara to sannan hadisin ya nuna mana ake zagi ɗabi'ar jahiliya shi za a da in mutum ya zagi sai a ce kamar ɗan maguzawa ko eh saboda haka an san ba ɗabi'ar musulmi ba ce kuma annabi ya ce asabbu min akhlaqil jahiliya innaka mar'un fika jahiliyatin haka yake kaga ba a san musulmi ya tafaiti da wannan an so an so mutum ya ciyar da yaran gidansu abin da ya ci an zo ba ya wajibi ba ne amma ana so saboda ɗabi'unsa su zama masu kyau sannan ba bai halatta mutum ya ɗora wa yaron sa aikin da ba zai iya ba wannan kuma ba an so bane bai halatta ba sannan kuma haramun ne ka rika nakasta mutum ta ɓangaren iyayensa maza ko mata ba daidai ba ne domin shi ma ɗabi'a ce ta jahiliya ana abi hurairah an nabi sallallahu alaihi wasallam qala abu hurairah yace daga annabi kira da amsa Allah tabbata gare shi za a ta arukum khadimu bid'alihi idan ɗayan ku yazo idan wato khadimin ɗayan ku yazo masa da abincinsa me masa aiki ya kawo mar abinci to sai annabi alaihi salatu wasallam yace fa in lam yujlisu ma'ahu idan baka zaunar da shi tare da kai ba fal yunawilhu idan ba ka zaunar da shi ku ci tare ba fal yunawilhu to ka bashi ukulatan loma daya aw ukulatan ko loma biyu a dan san mati ila dan gani ido an gane ko shine eh an bukire dai ko biyu aw lukumatan ko loma dama asali lukuma loma ko kuma larabci ne ba hauji yara an gane ko shine zai ce loma lukuma aw lukumatan ko loma biyu fa innahu waliya harahu wa ilajuhu wani mutum annabi alaihi salatu wasallam yace shi ya jibinci lamarin wato wannan abun mutum siyoji da kuma jarai wajen gina idan nama ne shi ya fede in ma ba nama ba ne dai shi ya je siyo ma ya kawo shi ya ɗauki ɗawainiya shi ne wato harrahu kula da abun wa ilajahu da kuma jarai kula da shi shi ne wato faɗi tashin da aka yi wajen kawo abincin shi yayi shine harahu wa ilahi shi yayi fadi taji wajen kawo wa walalin abun da shi yayi maka ko da aika shi kai yaji kawai ya kawo a a wani restaurant ki so da aka aiki ne shi ne da yaji ya kawo na'am eh ya biyo ya san masa al'ada ce mai kyau kwarai kuwa tana da asali ayyawanci wasu abubuwan za ka ta ganin cewa wato ba su kai mu yawan karatu ba amma sun fi mu aiki ko da kuma wannan abin sau ɗaya suka taɓa ji su a wannan lokacin sai ga ana ɗabbaka shi kuma na sha faɗa babban maganin karatu ko in kana so karatun ki ya zauna to karɓa aiki ne Allah kuwa in dai kana ɗan bakawa na sha ba da wannan misali yanzu wanda ya saba wannan cewa a sallah a sallah a za misali ni bari in ba da misali da kaina a sallah a za na san tasbihin da nake ko ta za kuma na san rawu waye rawu a wani kuyi a sai ya na zo yi kama na san a za akwai wanda nake yi na san waye rawu ruwaye wa nake yi shi kenan shi ne maganin karatu ka rike fa kenan al'adar ma na san sahaba kuma duk al'adar din duniya ita nake yi a magrib ma idan na zo tasbihi da tayya akwai ta sahabban da nake ya zan manta wannan in ka ce ma ko tashi na kai daga wacce kace ma bayani akan sallah zan ba domin na rike to wannan shine maganin karatu ba in za ka tattala kuri ka balata sai ka miliyan ba ka wannan ba za ka rike ba wallahi san ba za ka rike ba tabbaka kawai ka gwada tabbaka shi a cikin aikin ka to zai zauna sallar ijayi na zuwa kan sallar asubar duniya na san sallihin wa nake kuma kowanne je na tsoro wanda nake ganin an fi dadewa a lokacin kowanne da gurgudan tsawonsa gurgudan wanda na kai gurin shi ke to sai ga tarihi duka tahiyyar nan alal akalli tahiyya da yawa tarihi biyar sallar azhar ta ta daban maghrib ta ta daban a bal'ata ta ta daban maghrib isha asuba da zai ga kaya mamaye sunna annabi alaihi salatu wasalam to wannan shine to sai yace a babi na gaba to shi wannan ne zamu koya a nan shi ma an so kaga shi ma irin wanda ne an so mutum ya rika tubatar da bawansa da yi maza baki abinci ga abin da yayi wa kansa kaga ba wari ya bawa kawai ba mi ma aiki wanda yake ma hidima yi maka aiki dan za ga wani lokacin yadda muke yanzu idan dabi'a mu shine idan muka tashi za mu siyo wa yara kayan sallah don kana da mai aiki a gida mace ko to ita in ka siyo musu duka a tamfa mai kyau ɗan dubu biyar biyar goma to ita ta roba ake nemo mata ai aiki ce da dubu biyu da ɗari uku ba haka wani ta roba ita zai kuma yana da hali ba wai hali ne bane a'a ita wannan baiwa Allah idan kai mata mai kyau ba za ta ji daɗi ba ta ji daɗi ita ba eh haka duk da yake kai daya to shi ne dai to kaga hadisin kai da yake aiki ne idan ke suna yin ayya suka sa kowa ita zai sa eh wane mutum to kowa tare za a ci Allah akbar Allah amin ya Allah kaga wannan dabi'a ce dabi'a ce ta magabata wane mutum to ka dabi'a ce ta magabata ga shi yanzu a karanci kaga yadda muka karanta to akwai masu waɗannan dabi'u kamar kaga dabi'a ce ta Abdullahi da Umar akan lubasari aka ce da bayin zaka sha mamaki za mu kama adabu da mubarak mun biya ɗaya daga cikin su ma shi da ya samu guda ɗaya riga da wasu sai ya cire guda ɗaya ya ba yara tun da ba guda shi dai to shi ma tsumbawan su shi ma ya zaɗa har wani sahabi ya zuwa ce ya haka yake to ai babu complete ne dole ke yadda na sa shi ma ya sa amma mutum ya je ya zo da ma ba ka da hali wannan kaga la yukallifu Allahu nafsan illa wuta babu laifi sai kai abin da zaka iya amma mutum yana da hali sai a sai a tabbata dubu goma goma amma sai a sai wa yarinya gida sai a sai mata roba roba roba da dubu ɗaya ɗari bakwai har ya rika tambaya cewa ba ƙasa da haka eh wannan ce kawai na ji wanda kwanan nan na ji wanda yake tambayar da yana cewa ba ƙasa da wannan shi ne zai da dambobin yake alaji ba ƙasa da wannan ya kuma biye su a gaban ido na Allah sun ba arba'i a dabbobin amma da ya zo wannan gurin kuma zai ce roba roba yake zo aka ce maka gata na ita ce dubu biyu ko da ɗari biyu ko dubu da ɗari bakwai ya ɗauko da ba ƙasa da wannan yake ba mu shi kyauta ta irin wannan bai ku fahimta da kyau baka dukiya idan Allah ya yi ko ya baka ne saboda yana so su ta abinci a cikin ka shi za ya ce wa atuhu bi malillahi alladhi ataku inda Allah ya ga dama kai za ka abata kullum abin da za ka rika tunowa kai wani alheri sai ka Allah godiya Allah ya gode ma da ya ga dama ni ne zan je a ba Gama ba abu ne mai wahalar gaske dai ita dukiya Allah ba shi ta ba ka'ida a zakka aka ce ba yadda idan dogon da zakka ta tsara wa talaka kwanaki ba ma ya halatta ka rage misali ana cikin wahalar kuɗi ya halatta a rage kamar yadda lokacin corona muka ta gaya ba ta hali cewa maimakon a ce sai azumi ya zo dole a wannan lokacin da ake fama da matsalar corona ɗin ya halatta ka dawo watan baya ya halatta Abbas ibn Abdul Muttalib da Annabi ya tashi karban zakarsa a hatar shekara ga wani ce kamar ka bayar yanzu saboda wahala da ake za ka fito wannan shekara yake ka biya ina advance haka aka ce kaga wani zai iya cewa to in ya je kare ba kafin lokacin ko ba haka bane amma da yaji wannan ba saboda Allah za a bayar da yaya sai shekara biyu ya bayar da wannan shekarar da shekara biyu zuwa wallahi mutum yanzu tun shekarar yanzu ma ba shi ake wani wanda bai halatta ka ajiyo ma mabukata kudin sa bai halatta ba kudin da ka ba bai halatta ka koyi ki wadan wani yana ajiyewa sai an zo da bukata sai baya ba zai bayar ba amma dai wanda ake da bukata wani ka dangarsa ta faɗi zai ce to gaji in ka tambaye shi zai ce to amma ba a wannan kudin zai yi wa ba to in ka sani ba ba ce ba ba ce ba san samu ita zakka so ake ka rage mata lokaci ba saura kwana goma lokacin da ya shiga to kafin kwana goma nan ci gaba da raba ta san samu daidai kwana goma kawai ranar kawai da ka gama raba Allah amma illa marahim billah don da Allah ya ya ji kansa ba fi iya yin wannan don wani gani yake da ka zo ki dan a ce tsani ya idu kuma bakara sai rika ga ya ba su suka tara mu wannan ka sani cewa wanda ya baka shi yake wannan ba ta ka bace sai rita arba'in din ba ta ka bace da mutane shi za a inda aka san aka musulunci ya zauna sosai ya halatta a zo lokacin zaka a ce ba mu haƙƙin mu ba wani ba jira ba mu haƙƙin mu baka bayar ba shari'a to me ka yanzu ba zo a ce ba maula ake ba haƙƙin ba za ka ba idan ba kan nika da mu irin wannan saukar nika mun yau ne za a ji ka ga za biwai of dog eh eh dog ma ba dog ba kuma irin manyan nan masu wanda ba su na gida ba babu tawabil abdu wa ajru babin da yake magana akan ladan bawa an gane ko sakamakonsa da ladansa eh irin salarinsa da ladansa kuma idan na sa li sayyidi ko kuma kace thawab al-ajru wa thawab bi abdini sakamako da ladan da zai samu idan yayi nasiha ga ubangidansa wa ahsana ibadatallah sannan kuma ya kyautata wato biyayya ga Allah shine bautar Allah da yake nufi da bawa da nasiha ya rikin ubangidansa da gaskiya ba haƙi dan wani zaka ga yana karkashin ubangidan kuma yana ha'inta sa yana ta diba masa abubuwan yana siyarwa a matsayin sa na yaron gida to annusu li sayyidi shine ya rike shi da gaskiya ba zai da fitar da shi shi ma ba zai fice shi ba shine annusu lahu an gane ko shine nasiha addinin nasiha kullu liman ko lillahi ya ce wa Allah nasiha shine ka hudo kokinsa za ka yi wa Allah nasiha ne ta yaya a abin da yake kai kai shine nasiha ga Allah wani rasuli ga manzon da shi kuma duk abin da annabi ya zo da shi kai biyayya gare shi ne kai wa annabi nasiha kaga wani ahmadul muslimin wa ahmadihim kaga nan shi ma abin da ya shigo kenan kowa ka zauna da shi da gaskiya ba yi to me yake عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي يجي العبد اذا نصح سيده باوا idan ya zauna da ubangidansa da gaskiya wa tan ibadatu rabbih ya kyautata wato ya kyautata bautar ubangijinsa kana lahu ajruhu marratayn za a baki lada rubi biyu ladan bin Allah da kuma da ladan ne kyautata wa ubangidansa eh yotin yotikum kiflaini ne rahmati karkashin wannan ayar ko ba ka ji mai gudu ka ya kawo za ka ya kawo hada hadisin da yake magana akan mutanen da Allah zai rufa musu lada rubi biyu karkashin ayar za ka ga tafsiri ne ban tsayi ne ban mamaki mai kyau to ya kawo hata abin da ya bawa da kuma kiristan da ya kiristanci ko sannan ya dawo musulunci eh za a ba shi lada rubi ga ladan bu annabi Isa ga nawa na bu annabi alaihi salatu wasalam za ka an fi kawo wayannan sosai na'am عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك الصالح اجران annabi alaihi salatu wasallam yace gaba wanda ake mallaka amma na kwarai na gari bawa na kwarai ba mai hain da mai gidansa ba ajrani yana da lada rubi biyu wane mutum sai yace ne wallazi nafsi bi yadi na rantsi da wanda raina yake hannunsa laulan jihadu fi sabilillah annabi yake ba dan jihadi da daukar kalmar Allah ba wal haji da fita aiki da da fita haji da haji dan daukar kalwa ke dan sauke nauyi wa barumi da biyayya ga mahaifiyata la ahbabtu an amuta wa ana mamluk da na so in mutun na bawa la hawla wala quwwata kun ji me yasa saboda saboda biyayya ga iyaye da kyautata wa iyaye ibada ce kafa ne zaman kanta eh ibada ce ne zaman kanta da shi za ku ga wa baru ummi da biyayya shi za nake ga wa zuci duk wanda yake cikin matsala babu saranan ai shi yaso domin kana da ministry ta addu'a eh ministry ta addu'a ai zuwa haka kawai ka ta ga mata ce mata ma addu'a shi kenan ita sa ta addu'a ko to an gaba Allah ba za ka tabe ba ministrin addu'a ta jiya ai da gambin ka kai wani ka kai mako wata da muka zauna da wani abin da ya janyo mijin da ya sake ka wallahi yana iya ta za ka ga miliyoyi a account ɗinta ana yake mun kana iya samun shi ubangidansa da muke tattauna da shi yake ga mun jiya mun dade ne yace mun kana iya samun biliyan 70 a kawun da matar kuma ba ita kadai ce ba dansa ba shi kawai yana da kuɗi sosai 70 miliyan wanda kuma duk abin da ya taso baya kyakin ta yi wa ƴan uwanta ta yi wa kowa amma kawai wato saboda rashin godiyar Allah sai ya samu labarin ta ɗauki takaddunsa ta je ta siyar fili ne ya kai na miliyan ɗari da wani abu amma ta ciyar da shi miliyan ajiyar to kuma kun san illar shi zai da fili a abuja ba irin a kano ba ne akwai wani protocol da ake bi wasu procedure da ake bi kafin a kai filinka za a kawo kaza kofi kaza abubuwa masu wahalar sha'ani to wannan abin shi yasa kawai ta tashi shi kuma yaron nasa sai kawai abin ya zo har gaban sai gani aka turo mata wata to shi ne da abin ya tashi shi ubangidan nasa yake gaya ba yake kaga yake ban da rashin godiyar Allah yake baiwa Allah nan ko alal akal yake wallahi ba a wata ban sa ko wace sama da miliyan 20 a kawai din yace a yanzu a kawai din yana da miliyan kaza ita amma ka gani saboda sojar ta ne abinda filin nan da wani za a iya sai da shi miliyan ɗari da tawar mahallin shayi da nake so kai ku shine wannan kuɗin ba wai da abin da ya yi wannan kuɗin da ta sata ba shi ne abin mamakin ba kun san wani wannan miliyan ashirin ɗin da tafiyar firayi da shi wani malami za a bawa wannan 20 miliyan din zai samu wuka a cikin kwalaba wallahi wani za a ba 20 miliyan ɗin ta haka ba ma ita za ta yi amfani da ita ba wani malami za a ba ya sa ta tafi a nemo saboda kawai wasu abubuwa na a ba za a ba da wannan ba ga wata kuɗin banza eh kaga tunda na sani ba ba ba zai sani ba za kuma ta san nan biya ne ai saboda kaga boka ne bi to shi ne abin ta kai ce wallahi da kan je kawai kore ta ya kore ta kaga shi bokan ya mata kata ba ta kanta gaba ɗaya ya kore ta Allah ya sauke to shi ne ba abin ta kai kin kada abin kirki ne wacce na nan da rai sai ki je ka miki addu'a inda abin kirki ne amma kun ji wani ne shi ma da wani zai ci kudin har miliyan ajira Allah ya kare ni to kaga wannan kenan sannan kuma ga wasu abubuwa da aka kawo ga jihadi shi ma zaman kansa yi ga aikin hajji da annabi yake ji wanda ya je ya dawo ya je da kudin halal ya dawo raja aka yi wa da ta ummu kamar yadda mahaifiyarsa ta yi wanda ya je aikin hajji yanzu ya mutu a can ai shi kenan wanda yana dawowa ba wani abu ya mutu shi kenan duk zunubansa an sauke عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ما لاحدهم يحسن عباده ربي نعم ما لاحدهم ما دلا da abu ga abin da yake ɗaya daga cikin wato ga abin da ɗaya daga cikin ya samu wannan wa kenan kamar ka ce waye sai a ce ma yusin ibadat rabbi ɗaya daga cikin su wanda yake kyautata bautar ubangijinsa ma dalla da irin ladan da zai samu sannan ne wa yansahu li sayyidihi kuma yake kyautata biyayya ga ubangidansa ay akhlasa fil qiyami bi masalihi ya tsaya da zuciya ɗaya da ubangidansa shine abin da yake ne babu mana a taka shirkan lahu fi abdin babu da yake magana akan wanda ya yanta wani bangare nata a jikin bawa an mutu an bar bayin da yawa abu ko an bar bawa amma an bar magadan bawan da yawa ito ku ne suke mallakan ba wannan ko goma ita yake gani ji bari ya sallamar da kasansa kawai eh an abdullahi bin umar radiyallahu anhu ba anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala annabi yace mana a taka shirkan lahu duk wanda ya kanta wani bangare nasa fi abdina cikin wani bawa fa kana lahu malin yablughu thamanal abdi amma yana da dukiyar da ta kai kudin da zai iya siyan bawa bawa nan gaba ɗaya dubu ɗari ne sannan ku goma ne a kanka sannan kana da kuɗi millions of naira masu yawa yau da aka kace ka yabe naka to kaga yanzu wani obatin ka ka yabe na da obatin yana gurin wasu ka dai rage man mai aiki ake na kwana goma yanzu ya rika aikin kwana tara to shi ne annabi alaihi salatu wasallam ya ce qawwul mal'abdu qimata adli ya kamata a yi wa bawan nan ƙima ƙima ta adal adadin abin da yake da shi yanzu bawan nan nawa zai zai naira dubu ɗari to shi ke fa a ɗan shura ka a wuhi ta sauro sai annabi ya ce ka ɗebi nan sauran abokan tarayyar ka akan bawa kowa ka ba shi dubu goma ka sallame shi shine hisasahum wa aina sibahum kowa ka ba shi kasansa wa ataka alaihi sannan ka yanke ka yanta shi gaba ɗaya ba shi na annabi yake kwaɗaitar da kai da ya hokar wato ka yanta wani ɓangare nata ka yanta shi duka mana wa illa sai annabi ya ce amma in fa baka yi wajen da haka yake alkhairi ba kada a taka minhu ma a taka to abin da ya yanta din nan fa ya yanti cewa duk ranar sa kan wanda ya tashi aiki duk ranar wancan da ya yanta ba zai tashi aiki ranar zaman kansa yake independent amma na shiga wa shegari ke bai sa ne mallaka ta a ranar zai ce zo ka tafi gona ka je kai mun kaza zo kai mun kaza amma ranar da yake wannan to ranar hutu ba ne sai ga yi ko zuwa ya samu wani abu to shi zai ta a cikin sa ranar shi ma zai tafi rufai da yabo zai tafi yabo za su ya duk abin da ya samu na ta ne eh sauran ranakun kwan ya samu na ta ne sai in san san ba shi ne bambanci to shi ne annabi ya kwaɗe ta da shi ka yanka shi duka bara in za a shiga aljanna a shiga babban bara yawwa a tafi fildosi in za ka roƙi aljanna fildosi annabi ya ce ka roƙa eh aka yi ce idan za ku roƙi aljanna ku roƙe ki babbar shi ne ba wanda yake cewa za ka yi roƙo ka yi roƙo da babban mataki yawwa mutum ne idan kana roƙarsa zai ce ka fi haɗa ba shi Allah zai ce ka raba haɗa ban bi in za ka fi Allah ya fi son da ya haɗa ba ito ai shi ka ga wannan ai ba ku fi ne shi ya kuma magana da yake cewa ya wai bature yana cewa za ka yi mafarki ka yi babban mafarki an gane ko in za shi ne suke cewa za ka sha giya ka sha ta dubu to ai shi ne illa yau shi ne ya nufi yawa mahaukaci ne a nan amma an kaga ta bangaren sana'a ne cewa wato kai sana'a mai kyau a wannan tunani wato mun ta wannan positive interpretation da ai su sai mu dauke shi a nan mun yarda amma za ka sha giya ka sha ta dubu wai sai a gaya ba hudu bai ke ɗin eh an gane ko yawwa na'am eh mm. babba kuwa babba kuwa ai yanzu ba wai babban a tagurin aiki a dauke ka a gwamnati ka je kai kyautata biyayya ka da komai ai ibada ne mutum ya aiki ya gaba lafiya ai ba ta Allah ka je gurin da ake kara zero ka iya hakuri kai baka ka wannan ga muku na je sallar wani bawa Allah bibi za a wata shi da anan ya ga wajejen jirgin zubura dan uwansa muna hira da shi wani ne yi masa sallah mun gaisa da su yi masa sallah duk gari ba mun gwada da waye sai ce ai malam cewa ya in ya mutu wane ya masa sallah ya wanda yayi wasiya ba shi shi zai masa sallah sai muke hira sai yace mun kasan dalili sun rasu yace abokin aikin sa yace yana rashin lafiyar nan yace shi yana so in ya rasu shi ba ma ya goyi yace in ya rasu a sawa da ya zo ya duba shi ya tafi yace a sawa da imam sallah yan uwansa suna mamaki duk ga mutane a unguwa da waye sai yace kun san dalili yace shekara ta da shi kaza a wajen aiki yace amma na rantsa da Allah na tabbatar da taɓa cin haram yace gurin abu wani badakala da ake a ofishi ban da shi yace shine dalilin yasa nake so roƙa mun Allah shi zai tsaya haba mala kaga fike wucewa cewa wanda zai roƙa ma Allah ya tsaya ga Allah ya Allah magiya shi wanda Allah da ya ce wayyo Allah sai Allah ce ne ka yabewa da sai Allah ya ce to an gama shi aka yi wannan wajiyar ta yi kyau na ni na je wannan sallar na je ta da cikin saboda haka to kaga inda abin ne ai ka tsaya ka yi kyakkyawa ku gama lafiya a gurin aiki ma ba da malaba sai inda ka je ka yi kokari a gama lafiya kwarai kuwa da inda ka je ba kana da wata kila ko kai ne oga ko ai dole ma akwai na sama ka idan ka je ma'aikata kai ma akwai na sama ka to ka yi kokari a gama lafiya shi kan shi ma ibada Allah ya sa mu gama lafiya to wannan shi ne to kaga sai yace hadisi na gaba ana bi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga Abu Hurairah Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda an nabi sallallahu alaihi wasallam kada annabi yace man ataka shaqisan shine shirkan da duk wanda ya yanta wani bangare min mamlukihi daga cikin bawansa shine shaqis annasi kenan wal juzu rabo ko bangare yake kira wato shaqis ne kuma mai yawa ko kadan duk ana sakin kalmar ana min mamluki daga bawan sa alayhi wato kulasuhu fi mali kun ji ko sai aka ce wato fa alayhi kulasuhu fi mali lallai wato am tsantsar dukiyar tsantsar dukiyar irin wanda hadisin ne ta tafiyar dukiyar gaba ɗaya rago dukiyar lallai ta hau kansa ragowar bawon ma ta hau shi shine abin da ake nufi ya kamata ya dauko ragowar wato bawon mai inji fa in lam yakul lahu malin in bai da dukiyar kuwa qawima al-mamluku mamluku imata adil to sai ai wannan bawon iba ai mata kima ta adalci daidai gwargwado irin wanda hadisin ne sai a zo a yi kima cewa to ɗaya bisa goma ya fita dubu ɗari za a ce yanzu to ya koma dubu casa'in dubu goma nan an ɗauke ba rana ɗaya daga cikin ranakun aiki ban da shi ko ranar wannan bawa Allah yanzu an ɗauke ba kan wanda ya sa shi aiki to shi ne tun mafi tsalla kun ji wa wa an wa an laysa lil insani illa ma sa'a at-sa'i wa anna sa'yahu ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن نعم an gane ko shi ne a sa'in nake so a kalla aiki ke shi za a muke faɗa cewa idan mutum ya zo ya taho sallah yanzu yana zuwa sai ya tara ana zaman tayya wanda ya fahimci addini ba zai ce zai samu jami'i ba ya samu jami'i domin wa man arada al-akhirata wata'alaha ta'ayaha kokarin yin alwala da tsohuwa masallacin duk sai an baki lada amma wani zai zo da yaji ku tsaya tukunna sun gama wai kana jin wannan ka san bai san inda aka dosa ba kwata kwata wanda zai zo ya malam tsaya ta karfi ake kawai sauraron sa kai bi ji sallah wannan sallah da gaba ita ce jami'i kuma rajin gudu da bakai ba ai ka san ta karshe ce gudu da bakai ba annabi ne yace karka gudu saboda haka tawo a hankali a hankali a hankali ka zo duk abin da ka samu ma adraktu wa ma fataku haka annabi ya faɗa ma adraktu fa sallu wa ma fataku fa atimmu hadisin bukhari duk abin da kuka rubuta kawai ku yi sallaje wanda ya tsere muku fa atimmu in dai ba a yi sallama ba ka samu jami in dai ba a yi sallama ba amma wani ya zo wani ma za a ga wa ana yin sallama assalamu alaikum jama'a ku zo yi jami inna lillahi wa ai ba sun yawa kafa baya ai wannan da ka bari din shine jami shine jami karka yadda wani yawa take da ba ba eh gobe kawai abin da ake so gobe karka yadda sai ka yi kokari kuma a tare kama kana nan domin wannan ka tada ikama yana nan shi wannan talatin da malaiku suke da addu'o'i tun da aka fara suke bar kai sai da ka zo a karni aka yi ma bai buɗe bisa dari ba misali shine kawai bambancin to shi ne yake cewa sun masu tsiya sannan sai a ɗora ma aiki gaira mashkukin alaihi ba da da wahalar da shi ba shine mashkukin ba tare da an wahalar da shi ba an fahimta da kyau ko gaira mashkukin alaihi ai la yukallifu ma yashqu alaihi kada a ɗora mar abin da zai wahalar da shi an gane ko yawwa ina ga hadisi da ya rage kamar za mu iya biya ko babu jawazu bai'il mudabbar babu da yake bayani akan halaccin wato yin sai da bawa amma mudabbar shine bawa mudabbar kamar yadda ayar saboda rikin lokaci ba za mu ja da yawa ba ayar cikin nur an gane ko yawwa take bayani cewa mudabbar shine bawan da zaka ce idan na mutu na yanka ka in na mutu na yanka ka to nan ba wanda ka gaya haka ka ka sama rashi to ya halatta mu talauci ya siyo ka ka rasa kuɗi ka ce ni ba sai ka mutum ba to shine bai jawabi bai din mudabba ka ji ba ne so Allah Allah zai kai abin da yasa ba a san saboda zai ta Allah Allah ka mutu domin sai ka mutu zai zama yankaci in baka mutu bai yana nan aidi to yi za ba a so zai taba shi za aka samu wani sun sami ubangidan sun dora mu bulo ba ko in za ku iya tunawa a bulugul maram mun biya wannan sai ka dora ma bulo dubi sai da ya mutu saboda mudabbarai ne ya ki mutuwa kuma irin wannan sai ga sun dade a duniya to kaga irin wannan maganin barkar azoma ka ce ba zan ka mutu wallahi daga gande zama wani ka tsira ya zaba ko wani abu ne kama da wannan to yake an jabi bin abdullahi radiyallahu anhu ma anna rajulan min al-ansar dabbara mamlukan lahu wani mutum daga mutanen madina ya sanya bawan da ya zama mudabbar shine bayan ya NNT bayan mutuwa walam yakul lahu malun ghayru kuma bai da wata dukiya an bai ka ba abin da ya mallaka kenan a duniya iya wannan fa balaga nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya samu labari fa qala zai ce man yashrihi minni waye zai siye shi da gare ni wa zai siye wannan bawan kun san annabi alaihi salatu wasalam yana duba yanayin wanda suke tare da shi wa zai siye wannan bawan da gare ni fa kirahu nu'aymu bin nuham bi thamaniya dirham sai wato ya siye shi fa kirahu nu'aymu wani zabi da ake kira nu'aymu bin nuham ya siye shi da dirhami 800 duk a wannan lokacin annabi ya sa aka ba shi kawai da a zauna lafiya kun fahimta da kyau ko aka sai da shi kuma kun san annabi alaihi salatu wasalam bayan ya sa an ce zai sa kuma in kai to shine kaga wannan shi yanzu ne bawa kowa ya amfana mai bawa shi wancan an sa iya ne ma aljanna sai gudun shi ne abin da ake yi ba dan matsalolin mutanen mu ba haka ake yi da matsalolin wanda za su saka da matsalolin masu yin amma in zan samu ne da ba kuna tare da wanda kuka gamsu da shi kana tare da wanda ka gamsu da su shi malami ya sa masu kuɗi ce alkhairi haka ake yi cewa hanyoyin aljanna ka gano sai a ce ya kamata wani kai kaza ba ni zaka ba ba ga guri kaza yi musu kaza haka haka annabi yake sa sahabbai cewa zo waje kaza wani lokacin ma nomination yake zai ce kai wa da zo kai kaza to amma yanzu abubuwan sun lalace wani ya san ba kai aka yi ba ma aka ɗau lokaci sai ma gobe shi za muke zan mutuntun ne kwarai kuwa ni kam na da wannan girman kai a wannan gurin Allah ya sani sai dai kai kawa da wannan ƙofar saboda kana ɗau lokaci wani ya zo ya ce nan nan fa yi kiro wata rawar ko waya ka yi gani ana kiran waya ce kun gaji ko yanzu zai ce a baki kaza ka ja mutuntun ka walau an na ahalar ilmi sanu sanu walau an gamu wa fin nufusi na ubin to shi ne abin da ake gudu an gane ko kai ya zanto ka zubar da kimar ka shi ma kuma ya kowa ne ya zanto ba kima amma ka'ida yadda ake idan abubuwa suka tsaya daidai kamata ya yi malamin su nutar da masu hannu da shi cewa akwai hanya hanya kaza shi ne kuɗi wani lokacin da ya san abin da ya kamata ya yi ba kai kuma kana zuwa a gaya ma to sai ka yi to abin da ya fi sauki irin wannan shi ne sai ka ba da ƙofa don abubuwa su fi daidai cewa an samu dalili kaza to ayi kaza to ya fito ki amma asali idan mutum ya ga mutuncin sa kamata ya rika mutar da ba ta hali musamman matasa kai na liga unguwa kaza ana suna bukatar kaza ta bukai haka ya kamata haka ya kamata inda akwai kyakkyawan aminci tsakanin malamai da masu hannu da shi ya kamata ku da kuke karantarwa ku nutar da su cewa ayi kaza kai kuma ka rike amana sai a zauna lafiya shike amma abubuwan yanzu duk sun lalace wani jira yake tara ya tara wata ranye ma gori ko riga ka sa yace wata riga fa kaza ko wani ya taba Allah ya ji kan gani Abdulrahman wani ya dauko riga ya sassaka ba ya bashi dai riguna lokacin boye wasu ke garu boye din ne ya bage yace alaji ki kira ta wannan riga kare dire gaba ya kira wani a cikin alaran momin da wani alwaji ne ke uku ya wace ji shi yasa ai kaga fitina ya zure da kai ma zo kake yasa tsakani da Allah ai sai ka baki sabuwa amma da ka gama sawa ka baki salon ya ji goyi na gaba yana wallahi alhakumar ta kasar kana wannan riga ta ji abu zai yi wa to kaga wannan sahabin shi ya tiya ya tiya da dirhami 800 shi ma wala abraban din na ba ku misali ne saboda yaro limamin makka hospital din makka Allah ya jiganta da yaba Allah ya yabe mata abun da muka faɗa dai Allah ya ba mu lalansa wanda muka yi kuskure na to akwai to bari duba eh mana tambaya yi da larabci cewa shi bawa duk abin da ya mallaka na dukiya da komai na ubangidansa ne nata ne ai ne bautar shine bautar sannan wa kaifa idza utika min shuraka'ihi wa lahu tijara yattajiru biha fi ayyamil itqi hal huwa li shuraka'ahu am tijaratu lahu shine shi ma na faɗa a karatuna cewa idan aka yanta shi wannan abin da ina na bada misali zai tafi yahuda tuya ba da waye yawa ai dira abin da ya samu a ranar na sani ranar an fahimta da kyau ko idan kuma wata dukiya ce da ake musharaka gaba ɗayan su akai to ta wannan rana fa yadda ake kasawa aka kasa ta ranar ta ta shine abin da yake wallahu a'lam alaikum salam yanzu na cikin birnin bawa ne ai shi ne tambayar kaga kai ma dariya kake yi yanzu duk wanda ya je birnin bawa ne shi kenan to da haka me yasa zaka kawo da wannan tunda ba bayi bane na birnin in saka kika yi ko kwaɗe ka wallahi Allah kuwa yanzu na birnin bayi ne ba bayi bane ai shi bawa daban mai laifi daban su baka ji an ta gidan gyaran hali ba yawa sau da haka ba nan ake cewa a ji a yanta a yanta na farkon ba shi ne yanta bawa ba Allah ya dace da eh ya bi shi sa mai bi yake ta tunanin haka din na farkon bayi ne ba bayi bane ba bayi bane eh awwan muka faɗa dai da Allah ya ba mu ladan sa wannan muka yi kuskure Allah ya ji mana muna roƙon Allah ya suna ta kyawawa da tsohon da madaukaka Allah maka hutun sarki ka biya kowa bukatun sa na kai kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya Allah ne ya barka zabe da aka yi duk wanda zai fito Allah ya sa ya zama mana akai ko muna da kowa ma wanda ya ce gaban mu ko muna da Allah ya tsina da dawa da tubo mu da Allah ka ba mu ne Allah ka ba mu wadanda za su tsaya mu muna da Allah ya tsina da dawa da tubo mu da madaukaka waɗanda suka riga mu gidan gaskiya dalilin wato a daniyar zaben nan ba babu wato hannun da sai Allah ka yafe mu muna roƙon Allah da sunan da cewa duk wanda suke so su rika karɓar mulki ta karfin iya ta dole ta hanyar zubar da rayuka Allah ba ku sarki ka hana mu jin daɗi Allah ba ku sarki kar ka wato nutsuwa a cikin duk inda suka ga ku muna roƙon Allah da sunan da cewa da kofin da ba ka waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na da kai da waɗanda muke musu wasiya da ka biya musu bukatun marasa lafiya gida da asibiti Allah ka wasu lafiya ku da mutum lafiya Allah ka inganta lafiya iyayen mu da malaman mu suka riga mu gidan gaskiya Allah ka san da gaba masu rai kuma Allah ka wasu tsawon kwanan da amfani muna roƙon Allah da sunan da cewa kun ce rayuwa da talauci da ake ba da shi Allah ka yaye mana Allah mu da sarki ka ƙara zuwa mana a cikin duniya da lafiya da abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mu muna roƙon Allah da sunayen da kyawawa da tubobin kuma da kuka waɗanda suka sa aure a gaba da wanda aure su kuma da wannan da gina masu masu neman jari da sana'a da aiki Allah da taimake su اللهم علمنا في أولادنا وأقل حلمتنا ولا تهمنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رب العالمين اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أنت أمرتنا بدعائك وأتنا بإجابتك فقد دعونا كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.